الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم, أعظم الشفعاء جاها ولا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم ذكر الله تعالى عذر إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال انظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو ب فإذا هو ببيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم ما ما عظم ما عظم جاهه وقدره وقد قال تعالى للمؤمنين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك, أن يشرك به وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخس فقال يا, يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار من النار فإني لا لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما فسأبلها ببلالها وفي رواية عن يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عن لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau wannan rana ta hudu ga watan daya hijira dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan daya miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na uku cikin wannan littafi ka'idatun jalila fi tawassuli wal wasila na hudu ne? an da tarjama yake na hudu ko amma a littafin wannan shine na uku a littafin wannan shine darasi na uku littafin shaykhul islam abi al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyah al-harrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan darasi na yau ci gaba ne da darasin da ya gabata dangane da abin da ya shafi ceto ko addu'a ceto ko addu'a suna da sharuɗai kuma suna da abubuwan da suke kawo musu cikas akwai shurut akwai mawani ceton mai ceto ba zai amfani kowa ba sai wanda yake da imani ya mutu akan imani ya mutu baya shirka da Allah haka nan addu'a ba za ta amfani kowa ba sai mutumin da ya mutu bisa tauhidi wannan darasi kamar yadda kuka ji ayoyi da hadisan da suke tattare da kowa yake tattare da su duk suna nuna mana cewa wannan addini addini ne na Allah shi ya tsara kayansa kuma yadda ya ga dama yake yi babu wani wanda yake da wani tsari da zai gabatarwa da ubangiji dangane da addininsa sai abin da ya tsara al'amarin addini ba a hannun wani yake ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya samu ɗaukakar da ya samu saboda biyayya da da'a da sallamawa ga ubangijinsa da ya fi kowa a kai sallamawar da da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita ga ubangijinsa ita ta ba shi daukakar da yake da ita kusancin wani babba sawa'un annabi ne ko wanda yake kasa da shi ko wani waliyi ba zai amfanar da mutum ba face sai ya bi tafarkin wannan annabi ya yi aiki irin nashi wanda ya yi aiki sabanin abin da musulunci ya zo da shi to matsayinsa ko dangantakarsa ko kusancinsa ba zai amfana da shi komai ba darasin da ya wuce ibn taymiya ya kawo mana hadisan da suka zo game da abu talib da irin fafutuka da faɗi tashi da ya ta yi na ya ga ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya har ya ga ya isar da sakonsa wannan bata hana shi ya sa Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin wuta ba saboda abin da ya gabatar na shirka ya mutu a kansa shi da ibnu taymiya yake tsorawa akan wancan wancan magana yake cewa amma shafa'atu wa du'a amma ceto da addu'a fantifa'ul ibadi bihi mawqufun ala shurutin wa lahu mawani amfanuwar bayi da wannan ceto ko kuma addu'ar da za a yi wa mutum amfanuwar tana tsayuwa ne akan wasu sharuɗa kuma akwai abubuwan da za su iya samar wa abin cikas shine wala kuma wale fashafa'atu lil kuffari bin najati minan nar a ce a ceci kafirai su samu kubuta daga wuta wal istighfaru lahum ko ai musu addu'a a nema musu gafara ma'a mautihim alal kufri tare da sun mutu bisa ga kafirci la tanfa'uhum wannan ba ta amfanar da su komai walau kana shafi'u a'zama shufa'a ijahan ko da kuwa wanda zai yi ceton ko yayi addu'a ya fi kowa matsayi da martaba a gurin Allah fala shafi'a a'zamu min muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda Allah ya danka ceto a hannunsa ya kama kafar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ثم الخليل إبراهيم باب ولود الله يدنك تيتو أهننسا يكام كفر النبي إبراهيم عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه باشكما النبي إبراهيم بدا إن الله يا يا الدعاء كما هي تنسى هكا دك نسي سهيدي يزو نسم القرآن نسم حديثا النبي صلى الله عليه وسلم سنزو لفظ أبوه ما هي تنسى dukkan wani tawili da mutum zai yi wa wannan kalma ba za ta zama karɓaɓɓiya ba sai da nasi karara wanda yake nuna ba hakan ba akwai wanda suke cewa baffanta wai saboda sun samu a rubutun tarihi an ce sunan abu babansa tarish to saboda haka wannan azar kuma alkur'ani ya ce to abin da ya kamata a yi shine a gyara tarihin da abin da alkur'ani ya zo ba a gyara alkur'ani da tarihi ba alkur'ani da yace wa in qala ibrahim li abihi azara saboda haka idan wani can ya rubuta a tarihi ya ce sunan baban shi tarin to sai ka gyara masa ka ce ga abin da alkur'ani duk inda ya kirawo mahaifinsa ya kirawo shi da sunan kalmar abu ne ya abati ya abati kamar yadda ta zo a cikin suratu maryam babu inda ya kirawo shi ya ammi tare da cewa akwai kalmar baffa din a larabci zuwan kalmar abu a ko ina yana nuna mahaifinsa ne sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama shi aka dora wa yin bayanin alqur'ani shine Allah madaukakin sarki ya jibinta masa wannan aiki to kuma cikin bayanin da yayi shi ma babansa ya kira shi bai kira shi aminsa ba da a ce ai da a ce waɗancan ayoyin suna nufin baffa ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi bayani tunda an dora masa yayi bayanin abinda mutane za su samu ruhu cikin fahimtar sa shi ma sai ya kirawo shi babansa kamar yadda zamu gani a cikin hadisin bukhari hadisin da abu huraira ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ka wa ma kana wa qad al khalil ibrahim li abihi wastaghfara lahu kama qala ta'ala anhu khalil badadain allah ibrahim alaihi salam yayi addu'a ga mahaifinsa ya nema masa gafara kamar yadda Allah ya bamu labarin hakan inda yake cewa annabi Ibrahim yana cewa rabbi gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya ubangiji kai min gafara ni da mahaifana biyu da sauran mu'minai ranar da ake bincike ranar kiyama yayi addu'a Allah ya gafarta wa mahaifinsa a ranar gobe kiyama وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يا يدير فيما يا الدعاء يعني ما وأبو طالب غافرة لن يقوي إلى النبي إبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربهم ثورة مسلمي سما سنسوسني مغافرة غوصوا مفسنتن سبايا سمتبا بسجا توحيدي بقى فأنزل الله تعالى sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya dacewa ga annabi da waɗanda suke sun yi imani su nemi su nema wa mushrikai gafara ko da kuwa makusanta ne bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan da suke so su nema wa gafara ma'abota shiga wuta ne sun mutu ba a kan tauhidi ba sakamakon su a gurin ubangiji shine wuta bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su nema musu gafara ثم ذكر الله عذر إبراهيم sai kuma Allah ya gaya musu uzurin annabi Ibrahim to ai annabi Ibrahim yayi to me uzurinsa Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu wato neman gafara da annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa ba wani abu bane face alkawari da ya masa da ya ce la astaghfiranna laka zan nema maka gafara فلما تبين له انه عدو لله yayin da ya bayyana gare shi cewa maki ne ga Allah bai karbi da'awa ta tauhidi ba tabarra abin sai ya barranta da gare shi inna ibrahima la awwahun halim lalle annabi ibrahim la awwahun mai yawan ambatan Allah ne halim mai yawan juriya ne وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون كما ألا بايا فتر da mutane bayan ya shirye su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su kiyaye wato waɗanda suka riga suka yi Allah ba zai kama su da wannan laifin ba sai bayan da bayani ya zo musu kuma sannan suka ɗore suka toge akan yin abin da aka hana su kafin bayani Allah ba zai kama su da wannan ba shine li yuzilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun wa thabata fi sahih bukhari ya tabbata cikin hadisin bukhari an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى أبو هريرة ألا قال مسير دا دقى النبي صلى الله عليه وسلم شيكم يجي يلقى إبراهيم أباه كاجيتمي أباه بعمه با دي دي دي يدى القرآن يزو يلقى إبراهيم أباه آذرا يوم القيامة إبراهيم عليه السلام زي حدود ما هيفنس آذر لأنه بالقيامة وعلى وجه آذر قترة وغبرة أبسا فسكر شي آذر أقوي كورة قترة da gabara duk abu ɗaya ne shi ne kura malamai su ce wannan asfot taukin ne a yadafin katara a gabara akan katara don a kara tabbatar maka da cewa kura ce ba kaɗan ba wasu kuma sun ce katara ita ce kura gabara kuma a katara kura da za ta rufe fuskarsa gabara kuma abinda zai rufe zuciyarsa na damuwa na damuwa da bakin ciki a wannan rana fayakul lahu abu fayakul lahu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce da mahaifinsa alam aqul laka la ta'sini ba na gaya maka ba a duniya kada ka saba mu فيقول له أبوه سيما يفن سيتي فاليوم لا تو يوم ذن سابا مكبا فيقول إبراهيم وسيء النبي إبراهيم يتي يا رب يا أبيجدنا أنت وعدتني ألا تخزني يوم ألا تخزني يوم يوم يبعثون ألا تخزني يوم يبعثون يا أبيجدي كايما الكور مذاك توزر سانبا لا نبوة قيامة وأي خزي أخذ من أبي الأبعد akwai kaskanci da rashi wannan mahaifi nawa da ya yi nisa daga rahamar ubangiji gashi nan zai shiga wuta sai ya qulu Allah azza wa jalla sai Allah ya gaya ma annabi Ibrahim inni haramtu aljannata ala alkafir na haramta aljanna na haramta shigar aljanna ga waɗanda ba musulmi waɗanda suka mutu bisa ga kafirci ثم يقال سنن سي أتي لأدم إبراهيم انظر ما تحت رجليك دوب كركش كفافوك فينظر سي دوبا فإذا هو بذيخ سي قواني كوري متلطخ وانديكي آه يا بتا بتا da jini fa yu'khadhu bi qawa'imihi akama wannan kulan da ya taba taba da jini fa yulqa fin nar a jefa shi wuta wato Allah maɗaukakin sarki sai ya jirkita halittar shi wannan mahaifin nasa zuwa ga halittar kure sannan ya ɗauki wannan kure a jefa wuta iya alfarmar da za a yi masa kenan ya daina ganin fuskar mahaifinsa amma ba za a fasa kona shi ba saboda ya mutu bisa ga kafirci فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار ابراهيم يعني يموت مشركي gafarar da annabi ibrahim ke nema masa bai amfane shi ba ma iza bi jahihi wa qadarihi duk da girman darajar annabi ibrahim duk da girman matsayinsa ibnu taymiya duk yana kawo wannan ne dan yayi raddi ga masu ganin cewa ai in sun fake da wani waliyi to sai abin da suka ga dama wannan waliyi din ya tsaya musu ko da waliyin ne na gaske ba dan jabu ba ko na gasken ne ba abin da zai tsina na maka in baka mutu akan tauhidi ba in dai ka mutu kana bauta a kaburbura kana cin ƙasar kabari kana roƙon na cikin kabari kana ji sifanta wasu halittu da sifofin Allah to wannan waliyin ko original ne ba zai amfani ka gurin Allah ba ballantana a ce kuma kana yin shirkar kuma ka makalkale ma wani waliyi dan jabu to kaga zulumatun babu ha fauka ba don haka ƙara nutsuwa kake yi cikin bata ba sani ba a fakewa da darajar mai daraja a gurin ubangiji sai ka zo da abin da zai taimaka maka shine tauhidi in ka zo da tauhidi to ana tsammanin ka shiga cikin waɗanda za a cita bisa ga wasu laifuffuka da suka yi da wata zabiya da ta kwashe su amma matukar babu tauhidi to babu wanda zai iya tsaya maka ba wani waliyi can da bai san ka ba ma ko wani waliyi da kai wa hidima ba zai iya maka komai ba bare ka makale ma wani wanda shi ma a ran kiyama zai ce nafsi nafsi to shi yasa ibnu taymiya yake kawo waɗannan misalan falamma mata mushrikan lam yanfa'hu istighfaru ibrahima ma'a izamin جاهه وقدره ضد جرما متين سا da girman darajar sa gun Allah وقد قال تعالى للمؤمنين الله يا تي ومؤمني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه كنا دا أبن كوي ميكو دنغنا دا النبي إبراهيم da waɗanda suke tare da shi istalu li qaumihim lokacin da suka cewa mutanen su inna bura'a minkum mu ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da duk abin da kuke bautawa ba Allah ba kafarna bikum mun butulce muku mun kafirce wa abubuwan da kuke bauta ba Allah ba wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan kuma kiyayya da gaba kiyayya gaba da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku kuma kenan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun imani da Allah shi kadai ma'ana sai kun dawo ku rike tauhidi to ku yi koyi da annabi Ibrahim da sahabbansa cikin irin wannan magana ku gaya wa kowa ne cewa babu wata alaka idan ba a dawo kan tauhidi ba babu wala'i ga kowane ne matukar ya sauka daga kan layi na tauhidi sai Allah ce illa qaula ibrahim kuna da koyi da za ku yi da shi a cikin abin da ya shafi bara'a daga dukkan waɗanda ba musulmi ba ko da kuwa na kusa da ku ne na jikinku ne na jini ne sai dai fadar annabi ibrahim li abihi ga mahaifinsa da yace la astaghfiranna laka lalle tabbaci hakika zan nema maka gafara wa ma amliku laka min allah min shay'in ban zan mallaka maka komai a wajen ubangiji ba ba ni da wani karfin da nake da shi na in ijiye maka azaba ta ubangiji in yayi niyyar maka azaba abinda zan yi shine in neme shi in roke shi ya yafe maka ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير يا ubangiji gare ka muka dogara kuma kuma koma zuwa gare ka take wa ilayka anabna zuwa gare ka muka mayar da al'amarun al'amuran wa ilayka al-masir kuma koma zuwa gare ka take rabbana ya ubangiji mu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kada ka sanya mu fitina ga waɗanda suka kafirta waghfir lana ka gafarta mana innaka antal azizul hakim kai ga garaba daune kuma mai hikima faqad amara Allah ta'ala al-mu'minin a wannan aya Allah ya umarci muminai an ya ta'assau bi Ibrahim wa man ittaba'u su nemi koyi da Annabi Ibrahim su yi koyi da Annabi Ibrahim da waɗanda suka yi masa biyayya illa fi qawli Ibrahim li abi face sai a cikin fadar Annabi Ibrahim ga mahaifinsa la astaghfiranna laka fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ai shirka da shi wa kadhalika sayyidu shufa'a shufa'a hakanan shugaban masu ceto gaba daya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa fi sahih muslim imam muslim ya rawaito hadisi an abi hurairata daga abu huraira Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ista'zantu rabbi na nemi izinin ubangijina an astaghfira li ummi in nema mahaifiyata gafara falam ya azan li amma bai bani ba bai bani izinin ba wasta'zantuhu na nemi izinin sa an azura qabraha in ziyarci kabarin ta fa azina li sai ya bani izini wa fi riwaya a wata riwayar annan nabi sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi fa baka wa abka man hawlahu ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa fa baka ya fashe da kuka wa abka man haulahu waɗanda ke tare da shi sahabbansa da suke tare da shi suka fashe da kuka wannan ya faru bayan fato makka bayan fato makka ya zo wurin da ake kira jayhud ko al'abuwa inda aka binne ta yayin da ta rasu a wannan guri ne ya tsaya ya shiga makabarta za ga kamar yana magana sai kuma aka ga ya fashe da kuka to shine sayyidina umar ya je ya tambaye shi me yake faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya nemi izini daga ubangijin sai ya nema mahaifiyarsa gafara ba a bashi ba sannan kuma ya nemi to a bashi damar ziyarar ta aka bashi wannan damar wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa azina li fazuru al-qubura don haka ku ziyarci kaburra fa innaha tudakki tudakkiru al-maut tana tunatar da mutum mutuwa a wajen ziyarar kabari ba a tantancewa tsakanin wanda ya mutu akan musulunci da wanda ba akan musulunci yake ba ziyara ta izina ba ziyara ta addu'a ba ziyara da zaka je kayi wanda cikin makabartar addu'a shine zaka ziyarci a kabari na muminai amma in ziyara ta izina ta ka wa'azi daga wannan duniya shine sai ka ziyarci a kowane ma kabari وثبت عن انس في الصحيح يا ثبت دغا انس بن مالك الله قال masa yarda a cikin sahih muslim anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya cewa ya ma'aikin ya ce ya ma'aikin Allah aina abi ina mahaifina qala fil nar ya ce na wuta falamma qafa da'ahu yayin da ya juya baya ya tafi sai ya kirawo shi fa qala inna abi wa abaka fil nar mahaifina da naka suna wuta waɗannan hadisai duk hadisai ne sahihai malamai da dama sun ruwaito su ba kawai muslim ne ya ruwaito hadisin ba nasa'i ya ruwaito hadisi abu dawud ya ruwaito hadisin kitabul janaiz hadisin abu huraira yana cikin sunan abi dawud haka nan nasa'i a cikin littafin sa al-mujtaba ya ruwaito hadisin har ma ya masa babi babu ziyarati qabril mushrik babin da yake nuna halaccin a ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba wanda ya mutu yana shirka sai ya kawo hadisin abu hurairah da muka karanta istazantu rabbi an astaghfira li ummi imam ahmad a cikin musnad dinsa ya rawaito shi al-hakim al-mustadrak ya rawaito shi bai a cikin dalailin nubuwa ya rawaito shi limamin masu fassarar alqur'ani al-imam tabari a karkashin tafsirin waccan aya ta suratul tauba wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu ya rawaito waɗannan hadisai gaba daya limamin masu tafsirin duniya wanda ya fara rubuta tafsirin alqur'ani bil athar shine farkon wanda ya fara rubuta tafsirin alqur'ani ta hanyar dogaro da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar dogaro da maganganun sahabbai da tabi'ai tafsirin sa har zuwa yau babu kamar shi sama da shekara dubu ya rubuta wannan al-bagawi a tafsirin sa ya rubuta wannan tafsirul bagawi ya rubuta wannan tafsirin zadul masir na ibn al-jawzi ya rubuta ya kawo wannan hadisi a karkashin tafsirin wannan aya ibn kathir a tafsirin ta tafsirin Qur'an al-Azim ya kawo waɗannan hadisai a a ƙarƙashin tafsirin wannan aya kai ba ma ahlus sunna tsantsa ba har yan bid'a har yan bid'a ruhul bayan na Ismail Haqqi in san ruhul bayan tafsiri ne na wani bakin dan bid'a wato a yan bid'a amma shi tafaffe ne tafaffan dan bid'a anya ni na taba ganin tafsirin da yake da bid'a mala kazantar ba magana ruhul bayan na wani baturke baturke ne amma shi irin maganar wahadatul wujud din nan kamar ma ita ce tafsirin qur'ani maganar cewa kowa Allah ne ai shi kamar ma ita ce fasar alqur'ani bine bine ya tabbatar da ita duk inda yazo wata aya sai ce to wannan ma tana nuna wahadatul wujud shi irin kawai ai ta raba allantaka abu ne mai sauki a gurin a gaskiya kasantaccen tafsiri amma amma maki kuma ya ka wannan tafsirul khazin ai kusa al khazin alhalin na kaji kasuwa ana sai da shi duk yan bid'a suna karanta shekara da shekaru ana bi ta kansa shi ma ya kawo banda littafan hadisi wannan tele su tsabarani su waye sun kawo hadisi wannan shine kusan magabata suka sani ba a san wani abu sabanin wannan ba sai da addinin ya fara zama bako sai da addini ya fara zama bako ake yi wa addinin wani karatu daban ba irin wanda salaf suka yi masa ba ba ma wanda ya fi rikirkicewa a matsalar wannan kamar su yi duk abin da ka ji fafatun da bid'a yau suke ta yi akan wannan matsalar duk abin da za su faɗa a cikin littafin su suka dauko shi shi ne ya ta rubuce-rubuce akan wannan yudi Allah ji kanshi da gafara malami ne da ake karanta littattafansa a fahimta a kuma karu ba ma inkarin falalarsa a babin ilimi ya rubuce-rubuce da daman gaske to amma amma yana da kwashe-kwashe yana da kwashe-kwashe shi yasa har wasu ma suke masa lakabi da hafihu lai wato kamar mai shiga daji da daddare ce zai wuta kaga babu shakka zai hado da maciziya hafihu lai ya ji ba'u shay'an wa ziddahu wani lokaci a guri guda zai kawo abu ya kaki kishiyansa ma hadawa yake baya tahriri baya tsayawa ya tace abin da ya rubuta a wannan ya sanya shi ya samu magabta sosai a zamaninsa ya samu magabta daidai da shekarunsa da wanda sun ma girme shi ya yi rikici da babban malamin nan a sahawi wanda kowa ya wa kowa bakar tarjama sahawi ya rubuta tarihinsa ya rubuta tarihin siyudi a cikin littafin sa Abdul Lamin yayi masa tarjama baiƙar tarjama da mu ba za mu goyi bayan sahawi a kanta ba ba sai na faɗa muku me ce ba shi ma kuma ya rama yayi wani littafi alkawi ala tarihin sahawi Alƙasfalani haka suka dinga rikici da sahawi Alƙasfalani للتابع إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري سخاوي يا جرب سيودي سخاوي ببني أشكرو كما وجن إتقاني يا في سيودي يا في سيودي مسمى أفن حديثي لذا أحد أسباب saboda haka suyudi da ya zo ya ga da hada da rikici hada su da sakawi sakawu ya jefe shi da satar littattafan mutane shi ba ya rama to duk wannan dai abu ne nasu can abinda nake so in ce sakawi a yudi a zamaninsa ya haɗu da rigingimu da malamai kuma yana da cika baki yana da cika baki dan yana da awar shi yana ijtihadi ne mutlaki mujtahid ne mutlaki mujtahid ne mai zaman kansa wanda da'awa ce da sauran malamai a lokacinsa ba su yi wa kansu irin wannan ba sannan yana ba da'awar shi ne mujaddidi da Allah ya ce zai aiko ala ra'ati kulli mi'ati sana akan a kowace karshen kowace shekara ɗari Allah zai kawo mujaddidi ya ce shi shi shi ne na zamaninsa ya aje malaman yana da manzuma urjuzatul mujaddidin yana ya zana mujaddadai wani a zamani kaza wani a zamani kaza da ya zo zamaninsa sai ya ce wa hazihi tati'atul mi'ina qad atat wa la yukhlafu malhadi wa at wa qad rajawtu anni al mujaddidu fiha wa fadlullahi laysa yushad fito yanzu ga mu mun zo shekara ta karni na tara wala yukhlafu malhadi wa at abinda manzo Allah alkawarin nan kuma na cewa duk karshen karni za a kawo mujaddidi ba za a saba ba ce wa qad rajawtu anni al mujaddidu fi to nayi fatan ni ne mujaddidin a ciki to dan kada ka ja da shi sai sauri ya ce wa fadlullahi laysa yujhadu falala Allah ai ba a yi ba mai jayayya da ita falala ce ga dama ba ni kana jayayya ban taba ga wanda ya littafai ba ya kuma ce ba za a taɓa yin kamar su ba alƙiyama ta sai su ya yi wasu littafai a waɗanda ya yi ya ce ya san a da an yi wanda suka fi su kuma a iya yin wanda suka fi su ya ce ya kuma ware wasu ya ce waɗannan kuma a da ba a yi kamar wanda suka kai su ba amma baya fita tsammanin nan gaba a yi wanda suka kai su ya kuma ware wasu ya ce waɗannan a da ba a yi kamar su ba kuma har alkiyama ta shi ba za a yi kamar su ba asfala alghaiba abin ta kaza inda rahmani to yakan tara abubuwa musamman a littafin sa hawilil fatawi wanda in ka ce da shi hawilil balawi ba su baka saba ba a gaskiya sai in kana karantawa sai in kana karanta irin irin risalar da yayi ta cewa ana iya ganin Allah karara a duniya ba wai ana ira ba anan تنوير تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك على جواز رؤية النبي والملك الملائكة ما أنا إيه جننسا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إيه جننسا كررا أتيجي هو أنا أقول لك تشي تبكى والولا مجانا zikiri ana ana ihu ana tsalle an yi masa tambaya wani guri ce bai kamata bai ka ayoyi da hadisai da suka nuna bai wani guri kuma can ya manta bai ce a baya sai ya ce a iya yi to shi yasa suka ce ya jima ushai an wazir da hudu a cikin fatawa daya to kusan shi ne ya fi kowa dabircewa akan wannan matsala amma waɗanda suka gabace shi malamai da suka gabace shi duk ba su rikice ba to abinda kuma mu ya karu a namu na yanzu shi ya rubuta littattafansa wanda a ciki ya tara hadisai yawancin hadisai marasa kyau hadisai ne babu akwai wanda ma an yi ijma'i kan hadisi ne mawdu'i kan cewa ta da iyayen sun musulunta na hadisi ne mawdu'i bi ijma'il muhaddith bi ijma'il ulama mawdu'i ne ba ba ba ba ba ma wai da'ifi ba shi kuma ya dage ya ce a da'ifi ne dai ba mawdu'i ba to abinda mu namu yan bid'a suka karu akan suka kara akan nasiyuti Allah ji kansa shi duk waɗanda yake yi wa raddi wanda suka saba masa akan mas'alar bai jefi kowa da kin manzo Allah ba bai jefi kowa da kin annabi sallallahu alaihi wasallam ko cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yadda muka ce abu ne wanda yana na cikin littafin musulmi kuma malamai ne suka ruwaito shi ba wai yau aka rubuta shi ba ba ibn taymiya ko dan abdul wahab ko wani ba yana da a cikin littafin sahih muslim shi ma kuma ba shi ya kirkiro shi ya rubuta ba daga malamansa ya ji su ma kuma daga malamansa suka ji haka har zuwa kan annabi sallallahu alaihi kowa da ya rawaito wannan hadisan daga cikin waɗanda na ambata muslim nasa'i ibn majah hakim tabarani abu dawud da wadda ahmad ahmad ya ambaci a cikin ka duba cikin mujalladi na biyar na na na na, na musnad ya kashi daga hadisin alkama daga hadisin buraida ibn al-husayn ta kashi daga hadisan wasu daban ba wai hadisin abu huraira bane kawai banda abu huraira ma Buraida ibn Husayb ya ruwaito hadisin an ruwaito shi daga daga Ibn Mas'ud da cewa isnadin Ibn Mas'ud akwai magana a kansa da wasu hanyoyi daban to duk waɗannan da kaga sun ruwaito daga malaman su suka ruwaito malaman da su manya-manyan malamai ne a fagen addinin musulunci ba a taɓa samun wani wanda ya tuhume su da ba sa san annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samu ba ba a taɓa samun wannan ba a idan muka ce za mu duba isnadin muslim muslim ya rawaita hadisin daga yahya ibn ayyub da muhammad ibn abbas su kuma daga marwan ibn muawiya daga yazid ibn kaitan daga abi hazim daga abi huraira duk waɗannan malamai ne manya manya waɗanda hadisan suka cika suka cika littattafan musulmi haka nan muslim ya rawaito shi daga abubakar ibn abi shayba mai littafin al-musannaf ya rawaito shi daga Zuhair ibn Harb Sheikh wannan Zuhair ibn Harb malami ne na duk ashabul kutub sita duk wan duk waɗannan ashabul kutub sita malamin su ne Zuhair ibn Harb Abu Khaisama shi kuma daga Muhammad ibn Ubay daga Yazid ibn Kaitan har zuwa Abu Huraira a Ibn Majah ya rawaito shi ma daga Abubakar ibn Abi Shayba Abu Dawud ya rawaito shi daga malamin sa Muhammad ibn Sulaiman al-Ambari shi kuma daga Muhammad ibn Ubay daga Yazid ibn Kaitan har zuwa kan Abu Huraira nasa'i ya rawaito shi daga Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani al-Himsi shi kuma daga Muhammad ibn Ubayd har zuwa kan Abu Huraira wannan isnadin Abu Huraira kawai lokacin da ka zargi wanda suka karanta wannan hadisin suka fassara ka tuhume su da makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su zaka fara tuhuma dan su suka fara karantar da hadisi hadisan waɗannan yana nan cike da littattafan musulmi idan ka soke waɗannan wato wani kaso mai tsoka da hadisan musulmi da zaka watsar ba kaɗan bane abubakar ibn abi shayba littafi gare shi al-musannaf duk duniya ta karbi shi yana nan an buga shi sifili goma sha ɗaya duk duniya ta karbi littafin abubakar ibn abi shayba malamin duka waɗannan ashabul kutub sitta ne kuma ya roci hadisi idan ka ce wanda ya karanta hadisin ya makiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama to wanda kuma ya roce sai ka kafirta shi ko kuma duk wanda ka kanta kuma da kin annabi sallallahu alaihi ka kafirta shi ka kafirta shi to dama ɗaya biyu ne ko dai ka yadda hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce ba za ka ba za ba ka yadda a karantar ba ba ka yadda a faɗa ba to nan kuma da manzo Allah kake ja da shi kake ja wannan kafirci ne karara ko ka ƙaryata su waɗanda suka ruwaito hadisan duk waɗannan a imma ɗin da wanda na faɗa da wanda ban faɗa ba dan akwai asanid daban a tsabari tafsirin tsabari akwai asanid ɗinsa ka kafirta sun da kansu tsabari ɗin duk ka kafirta su ka ce musu makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka biyo gwadaban tarihi ka zo kan dukkan malaman da suka yi sharhi akan littafin muslim ko abu dawud ko nasa'i suka bi ta kan wannan hadisan suka ƙara bayani akan da ma abin da zai ƙara fito ma'anar sosai kamar su alƙabi iyal alƙabi iyal shine wanda ake karanta littafin sa a shafa ka je ka ɗau littafin ka ga me ya faɗa da ya zo ƙarƙashin hadisin in ka tuhumi wanda ya karanta hadisin ko ya bayanin sa da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ka fara tuhumar waɗancan dan a gurin su ya gani daga yau kuma a ɗauko a shafa a ƙone ta dan maƙiyin manzo Allah ne ya rubuta ta malam nasir kabara ya karantar da sayo muslim ga waɗanda suka ji ana sa shi a rediyo za su ji ya biyo ta kan hadisin ya fassara shi da hausa an wuce bai tsaya inda inda inda akai ba shi ma maki manzo Allah ne kenan dan da sai ya tsaya ya zazzagi waɗanda suka rawaito hadisin kamar yanda yanzu magadansa suke yi amma shi da yake akwai hankali tare da shi bai yi wannan ba dan ya san in yayi zagi kanwa zai fada ya san kanwa zai fada zagin to saboda haka ita ita soyayya ta shari'a tana da mizani soyayyar ka da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka tsaya inda ya tsaye da kai kada ka tsallake in ka tsallake kai kai ne ka tabbata dan tawaye shi yasa za mu ga ahnaf malaman abin nan ahnaf sun dace sun dage ma akan wannan din wannan abin har rubuce rubuce mulla ali kari yayi har rubuce rubuce mulla ali kari yana mayar da martani ga ga ga ga ga ga ga ga wannan gasiyudi yana littafin sa i'tiqadu abi hanifa al-imam al-a'zam fi abawai nabi sallallahu alaihi wasallam risala ce ta mulla ali al-qari kuma ya je duba sharhin da yawa musnad abi hanifa musnad abu hanifa abu hanifa ya rawaito hadisin mulla alkari ya tsaya ya masa sharhi ya kuma yi nuni zuwa ga waccan farababiya ta suri to idan ka tarkato irin wannan abun wato mutanen da za ka yi karan batta da su a duniyar ilimi magabata nagartattun mutane waɗanda suke kalimatu ijma ne ba a taɓa samun wani ya keta ijma'i ba ya soke su to suna da yawa suna da yawa bayhaqi ne ya kawo waccan ruwaya mara kyau yace wannan ruwaya ta cewa an tayar da su sun musulunta yace wannan ruwaya ba ta da kyau dan kuwa li anna abawai walidaini mata mushrikai ne sai ya kawo waɗannan ruwaya bayhaqi a cikin dalailun nubuwa hidimar da yayi na fito da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama duk zurriyar waɗannan da suke babatu ba wanda ya yi ta littafinsa kawai da la'ilin nubuwa shi kadai ya isa ya tabbatar masa da wannan don haka in sanin matsayin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba a fi shi ba amma da ya zo nan harka ce ta amana ta ilimi ba ka da dama ka sa harka ta abin da kai kake so me yasa aka ki kashe shi yudin ya ki karbar da'awar shi'a ai ya ki yadda ya shigar da Abu Talib duk da shi'a suna da da'awar cewa shi ma musulunta Abbas Abbas ibn Abdul Muttalib ya ji shi sanda yake musulunta ya rada masa wani rubabban hadisi Sudi bai karbi wannan ba saboda haka abu in yazo a karatu za a faɗa za a faɗe shi ba abu ne da zaka tsaya kai ta ta maimaita shi ba amma in yadda yake a karatu aka zo dole a karanta saboda kawai wani hayaniyar wani dan bid'a ba za mu dinga tsallake ba wani zai iya to ya za ya nan to a duba da a ba manzo Allah ne faɗa ba annabi Ibrahim karamin matsayi ne da shi Allah ya yi tanana ta waɗannan abubuwa game da hakkin ma'aikata ko manzo Allah ya faɗa sha'ani ne na ubangiji shi ya bar wa kansa abubuwa suna gare shi mu abinda muka gani muke faɗa malamai da suka wuce manya-manya duk sun rubuta kamar yadda ne ta gaya muku littattafai abinda na gaya muku wallahi ban faɗi kaso ɗaya cikin goma ba ɗaya cikin goma ba faɗa ba kuma duk littattafai ne da kowa da kowa ya yarda da su ya yi imani da su ba wanda yake da sai har kawai wasu wasu tsirarin jahilai zo ma da duk to so wani abu suka samu wanda suke ganin in suka makale masa to za su yi nasara shekara da shekaru gwagwarmaya ake yi game da shirkar iyayensu da waliyansu da ɗariƙunsu ana ta ƙoƙarin tonowa mutane waɗannan sai suke so su ɗauke hankalin jama'a daga wannan laifuffuka da suke ciki su ɗauke hankalin jama'a zuwa ga wani wani abu daban wanda ba shi ne wato dalilin rikicin ba ba abin da zai sa mu tsaya bai ta rikici da ɗan bida akan wannan karatu ya zo kai za mu faɗa shekara mu guda muna karatu a wurin nan ba mu taɓa faɗa wannan ba amma yanzu karatu ya zo kai to za mu faɗa abin da ya kamata mu faɗa kuma a ci gaba kuma za mu sake faɗa ba amma in karatun kuma ya ƙara biyowa ta kai kuma sai mu faɗa amma kuma ba za mu yadda wani kuma ya zo ya janye mu ba daga kan abin da mu muke yaƙarsa a kai ya kai mu wani can yana kokarin a tabbatar iyayen manzo Allah sun mutu musulmi ko basu mutu musulmi mu ba wannan muke magana muna magana akan dariƙun da kai kake kake da iyayenka su muke magana akai to saboda haka duk wanda zai ce zai kawo wannan to wannan magana ce da malamai sun riga sun yi rubutu a kan ta suna nan da dama kana ganin makiya maza Allah ne ko ba makiya maza Allah bane wannan kai ta rage in kana so ka samu karin bayani je ka karanta littafin su shike je ka karanta littafin su muna faɗar wannan ne saboda karatu ya biyo ta kai ba za mu wuce ba tare da mun yi bayani ba وثبت أيضا في الصحيح أن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية لو كتشند ولا آية تسوكا وأنذر عشيرتك الأقربين كجا كنا كجرجدي waɗanda suke makusan danginka na kurkusa mafi kusa lokacin da ayar wannan ta sauka da rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo quraishawa fastama'u duk suka taru fa amma wa khassa yayi magana da ta kunshi kowa da kowa wa khassa kuma yayi magana da ta kunshi da ta kebanci wasu daban yayi magana da ta kunshi kowa da kowa sannan kuma ya ware wasu da ambato yace ya bani ka'ab ibn lu'ay ya ku ‘ya'yan Ka'ab ibn Lu'ay. A nan da dama daga cikin a ƙabilun Quraysha za su shiga, Amawiyun za su shiga, Bani Adi za su shiga, Banu Taib, Banu Taib ƙabilar Sayyidina Abubakar, Banu Adi ƙabilar Sayyidina Umar, Banu Umayya ƙabilar Sayyidina Usman duk za su shiga ƙarƙashin Bani Ka'ab ibn Lu'ay. ya ce to an kizo an fusakum minan nari ku tserar da kanku ku tserar da kanku daga wuta ya bani hashim ya dawo kuma kan banu hashim kabilarsa kenan ya ce an kizo an fusakum minan nari ku tserar da kawo kanku daga shiga wuta ya bani murra ta ka'ab ya dawo wajen 'ya'yan murra an ka'ab ya ce an kizo an fusakum minan nari ku tseratar da kanku daga wuta ya bani abdishams ya ku yayin abdishams an kizo anfusakum minan nar ya bani abdimana an kizo anfusakum minan nar ku tseratar da kanku daga wuta ya bani abdul muttalib an kizo anfusakum minan nar ya fatima an kizi nafsaki minan nar ku fitar da kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min allahi shay'a ni ba zan ban mallaki komai dangane da ku a wajen Allah ba ta zan iya ɓato ku ko yi muku katanga daga shiga azabar Allah idan har ba ku bi Allah ba ghayr anna li rahiman ina da zumunci tsakanina da ku ku dangi ne nawa akwai dangantaka tsakanina da ku sa abullu habibi laliha zan jika wannan dangantaka ta hanyar sadar da ita abin da ya shafi dangantaka wannan akwai shi tsakaninmu ba zan yanke ba amma ku sani wannan ba zai amfane ku ba wajen Allah in har ba ku yi wa Allah biyayya ba wa fi riwayatin anhu a wata riwayar manzo Allah ya ce ya ma'ashara quraish ya ku dandazan quraishawa ishtaru anfusakum min Allah ku ceci ku fanshi kawukan ku daga Allah fa inni la ugni ankum min Allah shay'a ba zan amfana muku komai a gurin Allah ba يا بني عبد المطلب يا قيان عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا بازن ودا ترد كومي بقى وجن الله يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب يا كي عباس بن عبد المطلب بفن سكينة لا أغني عنك من الله شيئا بازن ودا ترد كومي أو جن الله بقى. يا صفية عامة رسول الله يا كي صفية بف بف من زن الله لا أغني عنك من الله شيئا ba zan wadatar da ke komai a wajen Allah ba ya Fatima bintu Rasulillah ya ke Fatima yar ma'aikin Allah salini min mali ma shi'ti roƙe ni abin da kika ga dama na dukiyata wannan zan baki la ugni anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke komai a wajen Allah ba bayan wannan gagarumar hudu ba waye kuma zai nutsu yace shi ba zai yi aiki ba kawai zai shiga aljihun wani wali waye shi kuma dole ka tsayar da tauhidi dole ka yi da'a ga ubangiji in kana so ka samu abin da ubangiji maɗaukacin sarki ya tanadarwa waɗanda suka yi masa da'a وعن عائشة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يند ونن آية تسوكا سيما الله صلى الله عليه وسلم يسعى فقال يا فاطمة بنت يا فاطمة بنت محمد ya ke Fatima ‘yar Muhammad, ya safiyatu binta Abdul Muttalib, ya ke safiya ‘yar Abdul Muttalib, la amliku lakum min Allah shay'a ban mallaki komai daga Allah dangane da ku ba saluni min mali ma shi tun ku roƙe ni abinda kuka ga dama na daga dukiyata wannan duk Ibn Taymiyyah yana kawo maka shi da hadisan da zai kara kawowa nan gaba dan bai gama ba dan ya nuna maka cewa ceton mai ceto da addu'ar mai addu'a ba za a ta amfani bawa ba sai idan ya mutu akan imani sai idan ya mutu da tauhidi ashe kenan babu abinda yake mafi mahimmanci da a kirawo mutane zuwa gare shi a yi ta nana tashi irin tauhidi waɗanda suke ganin karantar da tauhidi yana raba kan jama'a waɗannan su ne waɗanda ba sa niyyar nufin alheri da al'umma duk mai nufin alheri ga al'umma shine wanda zai kokarin ya gyara mata tauhidi dan ta mutu akan tauhidi ta samu haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu sha daga korabar alkausara wannan shine yake san al'umma amma duk wanda zai ce kada a karantar da tauhidi zai raba kan al'umma to wannan makiyin ita al'umma din kalimatu tauhid ita ce take hada kan mutane kalimatu tauhid ita ce take hada mutane jiya ko a yau yau yau aka rufe wani taro na hada kan abin da aka kira mazhabobi daban-daban aka gama a kasar a dauha inda aka gayyaci malamai daga ko'ina da shi'a da sunna da sufi da kowa da kowa duk irin bid'ar da kake da shirka an an taru a wannan guri kowa ya yi jawabin abin da zai kawo haɗin kai a kankanin waɗannan mazhabobin sun kira wasu mazhabobi amma sun fi ƙarfin mazhabobi don wasu addinai ne ma wasu addinai ne masu zaman kansu don kan bincika sai ka rasa musuluncin a cikin tafiyar to an yi taro a su ahlus sunna na ce ahlus sunna ina nufin wanda ba shi'a ba kalmar ahlus sunna in ana in aka kawo batun shi'a to kalmar ahlus sunna tana da fadi kowa da kowa zai zo zai shiga yawa in dai ka ji ana maganar rafida ka ji an ce ahlus sunna to kakkazaci tsantsa sunna a ana nufin wanda ya yadda da khilafancin sayyidina abubakar da umar da usman duk wanda suke nan har su mu'tazila da kuke ji ana ta faɗa din nan su murje asu waye da za su shigo sun suna duk ana tare da to sai an rabu an gama rigima da shi a kuma aka da gida sai kuma a kuma yin tawari sai a kuma jallayi to so ahlus sunna suna ta kiran shi a kan su daina zagin sahabbai in ana son a samu haɗin kai a daina zagin sahabbai kuma kabarin abu lu'lu'ata wanda ya kashe bamba majusan nan da ya kashe sayyidina Umar yake kuma can kabarinsa Iran yanzu ana ana bautawa kabarin ana girmama kabarin suna kiran lalle lalle a daina wannan dan akwai tsokana a ciki majusi kawai saboda ya kashe sayyidina Umar sai ya samu daukaka abu kaga wanda yana nuna cewa aqidar ta su da majusa ce to wannan ai da sannin ita daula da ake da goyon bayan ta da yaddanta a daina wannan a daina zagin manyan sahabbai a daina kafirta su su kuma yan shi'a suka hau mimbarin sai su ce a daina kafirta su su kuma suna kiran a daina kafirta su su ana kiran su daina kafirta sahabbai su sace a daina kafirta su to to saboda haka dai sai aka yi ta musayyan tuhuma kowa yana ganin ɗaya bangaren ne yake yadda a haɗa kai su shi'a suna ga sauran musulmi sun ki yadda a haɗa kai don ana kafirta su su kuma sauran musulmi suna ga shi a sun ki yadda a haɗa kai don suna kafirta sahabbai saboda haka taron da haka aka ta yi wannan ya hau in shi'a yake duk da lajin akwai wasu masu wanda suke su shi'a ne kamar ayatullahi mu'ayyan wani dan shi'ar iraki ne shi shi shi'ancinsa shi da a daina zagin sahabbai kuma dai zauna lafiya kowa ya girmama ra'ayin kowa kuma shi a su daina zagin sahabbai shi wannan ra'ayinsa ne akwai wannan na labanan din nan wa yake da suna fadlallah da ana sarallah kai wannan ai ba mallai wannan dan siyasa ne to shi shi ma ra'ayinsa dai a daina zagin sahabbai in ya so kuma kowa ya rike aqidarsa to duk wannan irin tarurrukan an dade ana shekar sama da shekara ɗari sama da shekara ɗari aka kafa wannan kungiyar ta haɗa kai tsakanin shi'a da wanda ba shi'a ba amma ta ta kasa cin nasara ta kasa cin nasara saboda ma'anar haɗa kai shine ɗaya haƙura da aƙidarsa ka ji an zagi sahabi ka tafa da wanda ya zage shi ka ce dan uwa ne ai aqida ka ce ba ko ci gaba to kaga ba zai yiwu ba to shi kuma da ka zagi sahabi da ya zagi sahabi kai kuma kafirta shi shi ma kuma zai yadda ba to kaga kaga ba da za a haduwa ta yi duk za a zo a sha shayi a ci kaza amma aka watse kowa zai koma ci gaba da abin da yake dan littattafansa kenan da yake karantarwa a majalisar a makarantarsa littattafan zagin safai ake karantarwa a makarantu kuma ka zo ka ce a haɗa kai a daina waɗannan kuma a yadda a gurin da ya a ita wa juna murmushi amma ana zagin juna kuma a zuciya to shi yasa yusuf al-qaradawi yana daga cikin da masu son a zo a haɗu din amma yanzu na ga ya fi kwa zafi saboda al'amuran iraki din nan sun rikita masa sun rikita masa kai kuma na ji daɗin da ya samu haka din haka din yayi kyau dan yayi ta faɗa akan iran ita ce ke da alhakin abin da ake yi na kashe ahlus sunna a iraki da ziga ita take zigawa ita take bada makaman in ta ga dama yau ta kirawo shi'ar iraki ta ce su daina za su daina amma da yake tana jin daɗi to ake a ga babu sunna a iraki din shi'a ce zalla shi'a ta samu wata ƙasa kuma mai zaman kanta kamar Iran din. Saboda haka yayi ta nacewa akan cewa in ana so a zauna lafiya sai an daina kashe yan sunna. To wasu suka ce yayi zafi. Yayi zafi. Ai ba ba yan shi'a bane suka kawo rikicin Iraki Amerikawa ne. Amerika nan da ba su samu goyon bayan shi'a ba. Da a ce duk sunna ne kasar ai da yanzu sun kwashe buzun sun fita. Da yanzu babu to amma da yake suna fakewa sai su tura shi a din a ji ai ta kashe kashe saboda haka suna dan samun relief ko yaya amma da ya zama da ta ko ina wuta suke suke suke ji ba da su dade su dade a nan gurin saboda haka maganar a ce a samu haɗin kai tsakanin wasu kungiyoyi amma ba akan tauhidi ba kowa ya yi aqidarsa to ba zai yiwu ba a dai dan dan a dan dan zauna kamar yadda ake zaunawa a ƙasa da kirista da wanda ba kirista ba amma fa kowa kuma ya zo fa da zai faɗi gaskiya fa domin su masu faɗan haɗa kai din nan ma'anar abin da suke nufi da haɗa kai shine karatuttuka da ake yi din nan a dina a zo kawai ka dinga faɗar irin wurare dai da ka san ba za su sosa ba to kuma wannan susa dole ne dole ne sai an an sosa din tunda shi wannan tauhidi shine jigon addinin gaba daya in babu shi addinin ba zai samu gurbin zama ba shi yasa kuma shekul islam ibn taymiya ya dace game da batun ida din nan tauhidi din nan shine zai sa ka samu kubuta shine zai sa ka samu tsira duk kusancin da kake da shi ga wani mai daraja ga wani mai matsayi ka ce za ka yi tawassali da shi amma kana shirka ba zai maka amfani ba wannan shine maganar da ibn taymiya yake so ya jamu zuwa gare ta a hankali a hankali Allah madaukakin sarki ya samu dace wa daga barkatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
wani yana tambaya kan cewa hadisi isnadin hadisi wai an ce akwai ibnu salama kuma baiwarsa tana sanya masa takardu a cikin littafinsa na farko dai na karanta maka isnadin ba wannan ne hadisin ibnu salama ba hadisin anas ne akwai hadisin abu huraira akwai hadisin anas hadisin abu huraira shine wanda aka yi maganar mahaifiya hadisin anas shine wanda aka yi maganar mahaifi abi wa abaka inna abi wa abaka wannan shine ake maganar akwai hammad ibn salama wannan duk yana daga cikin tarkacen da da suyudi ya rubuta hammad ibn salama babban malami ne kuma fitaccen ahlus sunna ne dan yana artabu da yan bid'a a lokacinsa shi yasa fan shi a lokacinsa ya zama na ramzi ne alama ce ta kai ahlus sunna ne kana san Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama wasu malamai sun yi magana akan hifsin sa kiyaye shi wasu shiga abin da yake cewa yana da kurakurai a cikin ruwayoyinsa wanda ta jawo Imam Al-Bukhari bai fitar masa da wani hadisi ba amma malamai kusan sun yi ijma'i malaman hadisi kaka imamu ahmad ali ibn al-madini abu hatim razi abu abu, abu zur'at razi ibn ma'in kusan dukkanin su suna da magana akan cewa duk a almajiran sabit ibn aslam al-bunani babu wanda ya kai hammad ibn salama kiyaye hadisansa wato shi ne wanda suke kira a wurin malaman jahar wa ta'adil suna kira shi at-tawsiq an-nisbi wato a cikin malamansa kaka ba malamin da yake ya kware akan ruwayoyinsa kamar sabit sabit yana da almajirai daga cikin almajiransa akwai ma'amar ma'amar ibn rashid babban malami ne da yana da hadisansa suna da cikin sayyid bukhari da sai muslim to amma duk da haka imamu ahmad da ali ibn madini suke cewa huwa asbatu hammad asbatu fi thabit min ma'mar har ya fi ma ma'amar sanin hadisan sabit saboda haka game da hadisan sabit gangaren ne shi yasa suke cewa asahhu riwayati anas mafi ingancin riwayar da ake ruwaitowa daga anas ita ce ruwayar Hamad an Sabit an Anas. Saboda akwai bambanci tsakanin ka soki Hamad a bisa haddasa shi kadai in ya ruwaito daga wani malami da kuma in ya ruwaito daga Hamad daga Sabit ibn Aslam. shi yasa zaka ga an ka duba siyar alamin nubala da sauran abin nan zaka ga cewa muslim ya fitar da yana cewa muslim ya fitar da hadisin Hamad an sabit li kaunihi khabiran bi ahadith sabit saboda kwarewarsa da sanin madafar hadisan sabit da ya yi sama da kowa saura kaga hadisin kuma wannan da ake magana akan hadisin Anas ruwayar Hamad ce an sabit yana daga cikin mafi karfin ruwayar da aka yi ma daga Anas haka muslim ba dolo bane bai bai san waɗannan abubuwan da kake wasu ya san abin da yake saura ka ya takaita akan ruwayar abin nan ruwayar Hamad ibn Salama an sabit inda Hamad daga wani ne ba sabit ba to nan ne zaka tsaya kana ta inda inda kana kokarin ka soki abin amma ruwaya ta daga sabit wannan ka je ka duba littafin jarh wa ta'dil in kana fahimta in kana fahimta kuma wannan hadisi shi da muka karanta na Abu Huraira ba ruwayar ruwayar Anas ita ce ruwayar Hamad sannan wannan kisar da ya faɗa ba kisa ce ƙarya ce wannan kisa ba gaskiya bace ba gaskiya bace ba zai tabbatar da ita da isnadi ba cewa akwai wani wani rabibin sa wani agolan sa yana yana tusa masa wasu abubuwa wannan ƙarya ce ba gaskiya bace ko da su ya rubuta ta ba gaskiya bace ka ana buƙatar duk wanda ya rike ta ya tabbatar da ita da isnadin ta cikin littafin jarh wa ta'dil ba zai iya ba kuma wai kuma Muhammad Aminu Shankidi a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan ya kona hadisin a'a Azwa'ul bayan yayi magana akan ahlul fatra a gargashin ayar wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula hal ahlul fatra mu'azzabun aw laysu mu'azzabin to anan ya koro hadisan waɗannan yace babu karo tsakanin waɗannan hadisai domin abinda suke nunawa a hadisai ne waɗanda suke khassa waɗancan kuma ayoyi a abin nan ayoyi ne waɗanda suke amma wala ta'aruda bainal khass wal 'am ma'ana kawai taksisin waɗannan za a yi daga cikin umumi abin da yake nufi kenan ka san usul za ka fahimta baka sani ba nan ma wala aikin ne sabo babu ta'aruf tsakanin al-dalil al-am al-dalil al-khas da anna kull ma taf'aluhu huwa annaka tukhassis umuma hadha al-am bi hadha al-dalil al-khas تقول هذا العام يشمل جميع أفراد جنسه إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر kuma magana alul fatara wani aini za'i ne rigima ce tsakanin malamai ba wai wani abu ne ba mahallin ittifaki bane alul fatara din akwai wanda ake waza ba ba duka ba ba duka ne suka sha ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga amr ibn luhai ba eh ya gan shi a cikin wuta yana jan hanjinsa a jahiliya mutu amma saboda shi ya kawo ibadatul awsan fil arab ya wuce a kabari an binne shi tun a jahiliya ji ana musu azaba akwai nusus da yawa da suka zo bi ta'zibi ba'd ahli al-fatra saboda haka ba mahallin ijma'i bane wa ma kunna mu'azzibina wasu malamai sun ce ana nufin azabar duniya ba azabar lahira ba kamar yadda Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahliha ghafilun saboda haka ana magana azabar duniya ba za a yi ba sai an yi bayani amma ba azabar lahira ake nufi ba wannan da yawa daga cikin masu tafsiri sun fassara ayoyin da haka saboda haka ba ba mahallin ijma'i bane shi kansa wannan din har da zai zama ya saka cikin rudani kamar yadda wani ya ce shi a rude yake to ba ga abin da zai sa rude ba wani ya ce a fassara masa fa yu'khadhu bi qawa'imihi fa yulqa fi nar sai a kama kafafuwansa da hannayensa a kafafuwan shi wannan wa yake da suna shi wannan kure a kama shi a jefa shi a cikin wuta wani yana so ya san aqidar Yusuf al-Qaradawi Yusuf al-Qardawi farkon al'amarinsa ya fi kyau akan karshe-karshen nan farkon al'amarinsa dai da farko dai shi dan ikhwan ne dan jama'atul ikhwan al-muslimun tun yana matashinsa yana cikin tun yana sakandare yana daga cikin ma waɗanda wani kamu da Jamal Abdul Nasir ya haddashi aka aka kama ya yi zaman kurkuku na wani lokaci tare da su Muhammad al-Ghazali da ya rasu Allah ya kansa daga baya Yusuf al-Qardawi ya fito yayi karatun sa har zuwa PhD ya yi rubuce rubuce masu kyau daga cikin rubuce rubucen sa masu kyau akwai littafin sa Haqiqatut Tauhid in kana karanta shi kamar kana karanta kitabut tauhid yadda ka san kana karanta kitabut tauhid illa kawai zaka ga wannan uslubi ne na zamani amma dai duk abin da yake cikin nan shine a cikin nan kusan ma zaka samu su kare karen bayanai da ba zaka samu a cikin kitabut tauhid ba littafin kardawi ne dan karami mai kyau daga cikin kyawawan littafin littafan sa akwai littafin sa al-iman wal hayat yana daga cikin kyawawan littafan sa yana da littafai da dama don yayi talifai rubuce-rubucen sun haura ɗari a da ƙarshe bayan ya koma ƙasar tun 1960 yake kasar don saboda kasarsa ta ki shi ta kore shi ya zauna a kasar su kuma lokacin can ga kudin Allah ya ba su amma ba su da malamai aka danka mishi komai yayi ta kokarin kakkafa abubuwan da suka shafi ilimi kusan jami'o'in da ake ji da su a kasar na musulunci duk shi yayi kokarin kafa su a wancan lokaci har suka kai inda suka kai suka ba shi ma nationality ya zama yana yawo da passport din kasar zai je ko ina amerika ana masa visa ta shekara goma an yi mishi ba sai an sake maimaitawa ba da 11 september ne ta faru yana ta magana akan abin nan aka aka aka ce an soke visa to kusancinsa da masu sarauta da masu mulki ya dan sa yana ta sassauci kan wasu abubuwan da da ba a san shi da sassauci a ciki ba a wasu fatawoyinsa saboda masu mulki da yake tattare da su sun yi tasiri a kansa sannan kuma a kokari ya zama na duniya ne gaba ɗaya shi malamin duniya ne gaba ɗaya ba ba na wani ba nan ma ya sa shi tunda zaka zama malamin duniya gaba ɗaya kana so kowa da kowa ya shiga ƙarshen tutar ka dole ka dan tattausa yadda kowa zai ji cewa eh za a tafi da kai shi yasa ya zaka ga a idan abin nan a wani katon sufi ya mutu ya zo ya yi dan nuna bakin ciki da mutuwar akwai wani albura'i wani wani Abdurrahim al-Bura'i dan Sudan ne katan mushriki ne in kana son mushriki na hakika kaga dawawin din sa littafin abin nan waƙoƙin sa dan da shi ba ba malamin addini bane waƙoƙi kawai yake yi wai na na na yaban manzon Allah na yaban waliyai amma shi kansa dawar Allah yake shi kansa yana cewa shi Allah ne a waƙoƙinsa duk yana faɗar waɗannan yana faɗa ana rerawa ya mutu kwanaki can to kardawi ya zo a tv kamar ya kuka wai sun yi rashi to na rashi aka yi to duk irin wannan saboda shi malamin duniya ne ya kamata ya zama kowa da kowa yana karkashin sa ya zo aka fa kungiyar malaman duniya shi ne shugabanta kuma kaga shi ne shugaban malaman duniya gaba daya to waɗannan abubuwan duk sun ja masa yin sassauci a wani lokaci ka ji ya dan dagi wani lokaci kuma sai ka ji kuma ya ya ya ya balle yayi wani guri daban to ina ga sai mu dan rakata nan sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi